بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci a maraicen talata sha uku ga watan ramadan a shekara ta 1436 da hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne 30 daidai ga watan 6 a shekara ta 2015 da lissafin miladiya har yanzu a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon hali muna cikin abinda ko karanta abinda malam abdurrahman bin nasir sa'idi ya ambata mana na sharhin da kuma tafsirin qaulullah tabaaraka wa ta'ala shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim inna ad-dina 'inda Allah al islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ƙarƙashin wannan aya ɓangaren abin da ya shafi ƙaunullahi ta'ala ƙa'iman bilƙisti shi ne malamin ya kawo mana maganganu masu yawa da kuma ta'akidin da ya yi da ƙarfafa maganar a ƙarshe da ya ce la ilaha illahu al-azizul hakim ƙarƙashin wannan malami ya kawo mana cewa a cikin alƙur'ani ko a ce dalilai akan tabbatar da wajibcin imani da kuma cancantar Allah subhanahu wata'ala ga shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa kuma cewa shi ne a wanda wajibi kowa da kowa da komai ya bauta masa ya ce akwai dalilai a ƙur'ani akwai dalilai a hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta ɓangare guda akwai kuma dalilai na hankali ya ce dalilan hankali ɗinnan su kansu mun samu cewa ayoyi da dama a cikin alƙur'ani sun fito mana da wannan abu sun nuna mana shi ƙuru-ƙuru sun bayyana mana shi Allah subhanahu ta'ala cikin alƙur'ani ya shiryar da mu yadda za mu gane waɗannan dalilai ko kuma wannan haƙƙi na Allah subhanahu ta'ala cewa shi kaɗai cancanta abauta masa jiya a ƙarshen abinda muka karanta na malam na magana ganin shi malam sa'idi mun ɗan bi wasu ayoyi wanda za su tunasar da mu su nuna mana girman wannan haƙƙi na Allah na tauhidi cewa shi kaɗai cancanta a bauta masa tare da cewa duk hankali ya yadda da wannan musamman ta ɓangarori kamar guda uku ko biyu da malamin ya ambata cewa za mu ga a cikin alkur'ani waɗannan dalilai na hankali allah yana tabbatar da cewa waɗancan abubuwa da ake bautawa wanda ba allah ba ko kuma ka ce duk abin da ake bautawa wanda ba allah ba bai cancanci bautar nan ba ba don komai ba ko in ce manya-manyan dalilai na hana shi cancantar a bauta masa shine ba su mallaki komai ba ba su yi halitta ba kuma sannan ba su mallaka wa kansu wani amfani ba da za su amfani kansu hakanan ba su da ikon su tunkuɗe wata cuta daga wani sannan muka ɗauko misalai na waɗannan abubuwa musamman dangane da maganganun da Allah subhanahu wataala ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan rashin ganin darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai dan tunasarwa akan cewa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na wanda yafi kowa daraja Allah ya gaya masa irin wannan magana cewa ya tsaya iya matsayinsa kuma dama can annabi sallallahu alaihi wasallam bai keta haddi ya shiga haƙƙin Allah ba yawa wanda duk ya shiga haƙƙin Allah ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya laifinsa wani mutum ya ɗaukaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya bashi matsayin Allah wannan mutumin shi zai ansa wannan tambayar amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda ya ɗauki wa haƙƙi ya ɗaura wa kansa wani abu na haƙƙin Allah subhanahu wataala wanda nasa ne shi kaɗai a ƙarshen waɗannan ayoyi da muka ji jiya duk da yake ba mu ƙare ba za mu ƙare wasu kamar guda biyar ko shida sai mu tsaya saboda kawai ba shine asalin darasinmu ba amma so nake in ja hankalinmu zuwa ga cewa maganganun Allah subhanahu wataala cikin alkur'ani yana da kyau kowanne mumini ya rika bin su yana kuma fahimtar su fahimta ta nutsuwa a nutsu sosai a karanta maganar Allah a ji me Allah ke nufi idan zai gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu annabawa irin wannan maganganu to ya kamata ashe mu da ba annabawa ba mu shiga taitayin mu mu shiga taitayin mu mu mai da hankali akan me za mu faɗi dangane da Allah subhanahu wataala kuma me za mu ƙudurta a zukatanmu dangane da haƙƙin Allah na wajibin abauta masa za mu ƙara da wasu daga cikin ayoyin daga ciki akwai wannan aya ta suratu hud inda Allah subhanahu wataala ke cewa wa nada nuhur rabbahu fa qala rabbi inna bini min ahli ko mu dora aran ma karatun hmm? bismillah ina zai fi daɗi a bakinsa ko kuma zai fi ratsa zuciya maimakon karatun larabci kawai wana da nuhun rabbahu faƙawar rabbi inna bini min ahli bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ومن جاء بأن الله سبحانه وتعالى يجاء والنبي نوح أمتين سنمن ذو نفرقو دا الله يتولو الأمة باين سن أوكا تكين شركة دو من سدينتا الله سبحانه وتعالى يا هلكت دا الأمة da ruwan tufana lokacin da ake halakar wannan ɗa na ciki ba wai wani zancen ɗan baffa ko wani za ka biyo suna wani tawili ba ɗa ne na ciki wanda annabi nuhu ya haifa da kansa sai allah ya halakar da shi a cikin waɗannan mutane waɗanda ba su yi imani ba shi ne annabi nuhu kafin wannan abu ya bayyana gare shi na cewa idan fa mutum kafiri ne bai imani da allah ba to Allah ba ruwansa da alaƙar shi wannan kafirin da annabin da aka aiko ba abin da ya haɗa shi don haka alaƙar Allah da bayi ta me ta imani da shi duk wanda bai yadda da Allah ba bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ba ruwansa da shi ko dan annabin ne kun fahimci wannan nan can domin ga darasi a cikin nan daga bakin annabi Nuhu Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi dangane da shi Allah na cewa wa nada nuhu rabbahu kamar da dai kuka ji ayar annabi nuhu ya kira ubangijinsa faƙala ya ce rabbi ya ubangijina inna bini min ahli ɗannan nawa fa yana cikin ahalina ahli a wannan siyaƙin yana nufin atba mabiya mun gane amma shi a fasara annabi nuhu ahali yana nufin ɗansa na cikinsa domin na cikin iyalinsa mun gane ko wa inna wa'daka alhaq kuma lalle alƙawarin ka gaskiya ne kai mun alƙawari zaka tsere da ni da iyali da ahali na ahali haka Allah ya amfani da ita wa anta ahkamul hakimi kai ne kuma mafi hukuncin masu hukunci hukuncin ka yafi na kowa kyau ma'ana ba ka yin abin da ba adalci ba shine abin da yake nufi sai ya ce qala nuhun sai in kala kai ya nuhu sai Allah ya ce ya nuhu ya kira shi ce ya annabi nuhu innahu ai shi wannan dan laysa min ahlika ba cikin mabiyanka shi ake nufi ana ba cikin masu imani da kai innahu amalun ghairu salih aikin sa aiki ne mummuna a wata qira'a innahu amila ghairu salih ya aikata aikin da ba mai kyau ba mana ashe kenan menene dalilin da yasa aka bambance annabi nuhu da masu imani suka koma gefe wannan kuma duk da cewa ɗansa ne na cikinsa amma kuma baya cikin wanda suke aka tserar da su menene shi aikinsa ba mai kyau bane me aikin nasa shirka yana tare da masu shirka suna bauta wa gumaka suna bauta waɗanda ba Allah saboda wannan Allah subhanahu ta'ala bai dubi bangaren cewa wannan dan fa annabi nuhu ne ya haife shi don haka tunda dai kai kana da alaka da annabi to kawai shikenan bari a tsayar da kai Allah ba haka yake mu'amala ba kun fahimci wannan ba rikici a ciki sai sai innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih bari ma ku ji sai sai fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kar ka roke ni kar ka tambaye ni abinda baka da ilimi a kansa inni a'iduka haka wacce fita isa shi kansa ya isa wa'azi in aka gaya wa annabi cewa kar ka roki abin da baka da ilimi amma sai aka kara inni a'izuka ine maka wa'azi ine maka wa'azi in ji Allah yake gaya wa annabi nuhu inni a'izuka ine maka wa'azi an takuna min aljahili kul ka bari ka zama cikin masu jahilci masu wauta kar ka zama haka cikin ko marasa ilimi qala sai annabi nuhu da yake annabi ne na Allah manzo ne na Allah sai ce rabbi ya ubangiji inni a'udhu bika ni ina neman tsarin ka ina neman tsari ya Allah ka tsare ni min an as'alaka inni a'idhuka in inni a'udhu bika ka a'udhu bika ni ina neman tsarin ka an as'alaka ma laysa li bihi ilm a ce na roƙe ka abin da ban da ilimi a kansa ya Allah ka tsare ni daga ma in roƙe ka abin da ban sani ba wa illa taghfirli to kun ga ya yadda ya yi kuskure kenan wa illa taghfirli in baka gafarta mun ba wa tarhamni ka ji kaina ba a kun min alkhasirin zan zama cikin tababbu shikenan ya rufe bakin sa bai sake tambaya akan dan ba a idan sa aka halaka dan to dan Allah wani waye kuma zai zo na kafafa shi dangin annabi ne shi jikan annabi shi waye duk jikan takarka ka bi Allah wannan shine duk mutumin da bai bi Allah ba ba ruwan Allah da shi da haka babu zancen mamaki don an zo ana maganar baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a imani ba ka ji wasu suna cewa wai ai su kan manzan Allah ne wannan Allah ne ya faɗa alakar Allah da wani babu ita idan ba imani ba kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine yake faɗin cewa ya kira danginsa gaba ɗaya ya kira su zuriyar gidan wane da gidan wane da gidan wane yace ba zan amfani ku da komai ba a ƙarshe kira yarsa ta cikin sa Fatima binta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da girmanta da darajarta yake cewa ba zan wadatar miki da ke komai ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma waye yanzu zai zo ya ce a bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bar Allah a je a kama Fatima ko a kama ƴaƴanta shikenan a ce wannan shine abin da zai tsere da kai Allah ba haka ake masa ba ka kama Allah ka bauta wa Allah in ba haka ba Allah ba ruwanka ko dan waye kai wannan fa shine addinin musulunci ba atifa ba in kana zancen maganganu na atifa emotion ɗinka da cewa a yanzu a kalli girman annabi babu wanda ya sauke darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah sallallahu da yana da rai wannan abin shine abin da zai faɗa don shi ya zo mana da shi a Qur'ani ko an soke wannan ayoyi daga Qur'ani to yanzu maganar wani da wa'azinsa da kukansa shine zai sa a bar Qur'ani da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko Qur'anin da a kama to duk mai son gaskiya ya kama maganar Allah ita ce gaskiya babu ko kuskure a cikinta ta alaƙar kowa da Allah shine bawa ne tunda Allah maɗaukaki ya fifita sunan da zai gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam shine abdu bawa to kuma wane ne zai nuna shi ba bawa bane har sai ya kafafa sai ya tafi ya tafi ya tafi ya ce shi Allah ne sannan a yadda da shi yana da matsayi a kiyaye wannan abu a koma qur'ani a karanta shi karatun ta nutsu Allah subhanahu wataala ya kara mana imani ayoyin ba su kenan ba ga matar maganar matan annabi nuhu da abin nan da annabi lut mun san wannan daraballahu mathala lil ladina kafaru wannan ba sai mun tsaya kanta ba saboda lokaci ba zai ishe mu ba daga cikin waɗannan ayoyi dangane da annabi ibrahim Allah na cewa wa ma amliku laka min Allah min shay da yake ga babansa ko wa ma amliku laka min Allah min shay haka nan al-karim ibn al-karim shine wa annabi yusuf yana cewa wa ma ugni ankum min Allah min shay in al-hukmu illa lillah ni ma bazan wadatar da ku da komai ba hukunci na Allah ne ba abin da zan iya wadatar muku da shi don haka ashe kenan duk alakar ka da annabi ita ce kai ma ka bi Allah subhanahu ta'ala sai Allah ya tsere da kai waɗannan su ma a gefen su suna da yawa an rama karanto mana aya ta gaba a suratul isra'i قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا تقاوتا الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل كتي دسو ادعوا كجرا الذين ودند زعمتم كوكي رياوا من دونه ودند با الله با كجرا سو ان كن كجرا سو دم فلا يملكون كشف الضر عنكم ba su da iko ba su mallaki yaye da kauda abdurri cuta an kum daga kanku ba wala tahwilan ba kuma su da ikon haka ba su mallaki ɗauke ta daga kanku su mai da ita zuwa wani wuri ba ko su ɗauke ta kwata-kwata a neme ta a rasa ko su juyar da ita zuwa kan wani duk ba su da iko su waɗannan da kuke bauta wanda ba Allah sai Allah ya ce ula'ikan ladina yad'una waɗancan waɗanda wannan mutanen mushrikai suke bautawa suke kiransu kenan to su kansu ya bi ta huna ila rabbihimul wasilata su da kansu suna neman wasila taqarrubi kenan suna neman kusanci zuwa ga Allah wannan aya an saukar da ita kamar da Abdullah bin Mas'ud ya rawaito ko aka rawaito daga gare shi cewa akwai mutane da suke bautawa wasu aljanu sai aljanun suka musulunta sai mutanen suka ci gaba da bauta waɗannan aljanu din to shine Allah ke ce da su ula'ikal ladina yad'unahum ma'ana ula'ikal ladina yad'unahum ha'ula'il mushrikun waɗancan waɗanda waɗannan mushrikan suke kiransu suke bauta musu to su din kansu waɗancan din ula'ikan kenan yabtaguna ila rabbihim wasila suna neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yarju abko sai Allah ce ayyuhum aqrabu to da su da waɗannan su waye suka fi kusanci ga wannan suna bauta waɗancan waɗancan din kuma da ake bauta sun bar abin da ake bauta musu akan su sun koma suna bauta wa Allah kaga waye fi kusa waɗancan din sun fi kusa masu bauta wa Allah kuma sai aka yi atsafin yabtaguna ila rabbihimul wasila aka ce wa yarjuna rahmatahu ƙari akan neman kusanci zuwa ga Allah kuma suna fatan rahamar Allah wa ya khafuna azabahu kuma suna tsoron azabar Allah to ya zaka je ka bautawa wanda yake tsoron azaba kun gane da asalin zancen wanda yake tsoron a azabtar da shi dan me kai zaka je ka bauta masa kaga bai mallaki ya dauke maka bala'i ba bal shi kansa gashi za a azabtar da shi inda ya ci gaba da wancan hali bai tuba ba kun gane ko za a iya azabtar da shi saboda ya tsaya ana bauta masa shi kansa kuma dama can yana bauta wani wanda ba Allah ba Allah sauki wannan kenan sannan Allah subhanahu wataala a suratul ra'd yana cewa qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra wannan tunda ba tsawo ita ma mu bi ta mu tsaya iya haka ba sai ka karanto mana ba qul kace afattakhadtum min dunihi awliya shin kun riki koma bayan Allah ma'ana wasu waliyai to kun ji lafazin da Allah ya amfani shi eh me yake nufi awliya yace haka Allah ya ce ba ni na faɗa shin za ku riki wasu waliyai wanda ba Allah ba duk da nan ana nufin duk abin da ake bautawa ake jibintarsa ake bashi ibada shi ake nufi da waliyin wannan mai bauta masa ne to su yake nufi ba na nufin istilahin ne waliyi don dama in waliyi in na Allah ne dama bai cancanci a bauta masa ba kuma shi ba dama ba zai kira mutane su bauta masa in ka ga wani yana cewa a bauta masa ko yana da wata mu'ujiza ba shi ba annabi ba yana ƙarya yana nuna mutane wani abu ko kuma mutane sun rudu da shi a zo ana musu ƙarya a ce an ga wani zane a jikin bango a ce rawaninsa ne su zo su yi ta shirme a kai da rashin hankali to wannan gaskiya ba su san me suke yi ba Allah maɗauki ya shiryar Allah ya kiyaye to Allah maɗauki ce shin waɗannan da kuka riƙe su wanda ba Allah ba auliya ku sani fa cewa la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra nan ba zancen ku kuma ake ba su kansu ba su mallaka wa kansu amfani ba yanzu wa zai iya rantsewa ya ce wallahi tallahi billahi waɗannan waɗanda ake bauta wanda ba Allah ba zai iya rantsuwa ma suna aljanna babu ba wanda ya san halin da suke ciki matukar abin da za ka yi musu zato mai kyau shine ka ce kafin su mutu sun tuba ba su mutu akan irin wannan abin da ake musu ba ka ce muna fatan Allah ya gafarta musu shine abin da za ka yi na kyautata zato amma ba haka ba duk mutumin da Allah ko in ce duk mutumin da ya bari aka bauta masa yana sane to dama wannan halakakke ne dagutu kenan kamar da mun san dai tarifin malami akan me dagutu to ga wata karanto mana wannan musu wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun al-furqan ayata uku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم karanto ma farkon sura tabaraka maliki
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لأنفسهم نفعا ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا to kun ji waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsu mu duba mu gani bayan Allah ya ce tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadhira albarkatu sun yawaita ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan da ya aiko ko ya saukar da al-furqana al-qur'ani mai bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya ala abdihi akan bawansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan me li yakuna nadhiran lil alamin dan ya zama wato lil alamin nadhira ma'ana mai gargadi ga dukkan halitta wane ne Allah mai wannan siffa da ya saukar da alqur'anin nan sai ce allazi lahu mulku samawati wal ard shine wanda nan ya siffanta kansa da sifofi biyar a wannan ayar allazi lahu mulku samawati wal ard ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا shine wanda mulkin sammai da ƙasa duka nasa ne ko akwai wanda zai ce nasa ne babu sannan bai rikida ba Allah ba shi da ɗa wannan dama ya karrara shi a wurare da yawa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko yau ga sunan a banda wannan kuma wa lam yakul lahu sharikun fil mulki a cikin mulkinsa ba shi da abokin tarayya wanda yake taya shi tallafa mun nan ko tallafa mun can Allah baya buƙatar wannan kuma babu shi wannan din ba wanda ya isa ya iya sannan kuma wa khalaqa kulla shay'in kulla kulla wurin wannan kulla kulla shay'in duk wani abu don haka duk abin da ba Allah ba ya shiga cikin kulla shay'in wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira kuma ya kaddara shi ya sa mishi gwargwado gwargwado irin yadda Allah ke so to bayan ya faɗi wannan matsayin nasa dan a tsorata da shi sai ce amma duk da haka abun mamaki wattakhadhu min dunihi alihatan ga bayi wasu irin mutane kaman dabbobi ittakhadhu min dunihi wannan mai siffofin nan Allah subhanahu wataala waɗannan mutane sun riƙe min dunihi koma bayansa alihatan wasu abubuwan bauta din suna bauta musu me ya siffar waɗannan abubuwan bauta su kuma sai siffanta su da abubuwa shida siffar su bari mu ji la yakhluquna shay'an ba su halicci komai ba babu abin da zaka kawo wanda za a ce wani mutum da ake bautawa ko wani annabi ne shi ko wani waliyi ne ko wani mala'ika ko wata bishiya ko rana ko wata sun halicci wani abu da Allah ya tashi nuna musu ma cewa ba su halicci komai ba sai gwada da dan kankanin abu innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wajtama'u la ko ba kai ce musu ba lalle waɗannan da kuke bautawa wanda ba Allah ba ba za su iya halittar guda ba ko da sun taru la ilaha illallah ko sun taru ka je ka tattaro inda za ka samu dama duk abin da ake bautawa da wani ice da wata bishiya da wani mutum kowaye shi daga cikin wanda suka yadda ana bauta musu a zo a tattara su wuri guda a ce ku halicci kuda wannan ya kawo bangare kaza wannan ya kawo bangare kaza wannan ya kawo bangare kaza na kuda lan yakhluqu dhubaban wala wujtama'ula ba wannan ba kuma saboda ƙarin nuna gazawa sai Allah ya ce wa iyas lubuhumu zubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da kuda zai kwace musu wani abu ku duba ku gani fa kuda ya fusgi wani abu a hannunsu la yastanqidhuhu minhu ba za su iya kwatowa daga hannun kuda ba ka samu wani wanda ake bauta masa ya rike mangoro yana sha kuda ya hau kai ya tsotsa ya tashi ka ce ya kwato abin da ya tsotsa din ne ya dawo da shi misali zai iya ba zai iya to wannan shine matukar a nuna wa mutum kaskancinsa to wannan sifa ta nawa kenan a labin nan la yakhluquna shay'an na biyu wa hum yukhluquna su ma halitta su akai dan adam ne mai kashi mai fitsari ko ya mutu yana kabarin sa an je an tsaya ana shehuwa ne shehuwa ne ba mu hasara kenan wannan yukhluquna halitta su akai in ba haka ba kuma in ma wani mutum ne aka sassako wani abu aka ce da sunansa wancan dai mutumin ake tunani rana ce mutum yake bautawa menene mutum yake kowa dai ina jin mun san dai wannan maganganu ba sau ɗaya ba mun shayin su to wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a sufa su ta uku kenan ba su mallaka wa kansu sai fara gabatar da cuta kafin amfani saboda ya nuna cewa ba wai amfanar kai ba abinda zai same ka ma ta hanyar wani ka tunkuɗe wa kanka ba za ka iya ba manan shinkitsi kamar da ya nakalto daga alƙurtubi yana cewa kamar da ƙurtubi ya fifita cewa wannan abin da ake nufi duk inda aka ce wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an ko inda aka ce naf'an wala darra to abin da ake nufi da darran shine la yastati'una daf'a ad-durri an anfusihim abin da ake nufi kenan shi yace wannan shine aqwa al-aqwal wajen fassarar da malamai suka yi a cewa ba su da ikon su tunkuɗe wa kansu wata cuta ko amfani ba su da mallakar wani amfani su amfani kansu independently kamar da muke faɗa mun ji guda uku siffofinsu a sannan ce wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura ba su mallaki mutuwa ba ba su mallaki rayuwa ba kuma ba su mallaki rayar da matacce bayan ya mutu ba shine su tashe shi babu wanda zai iya wannan ka binciko duk wanda ake bauta wanda ba Allah ba yana da maut tasa mautun nan abin da ake nufi ba ya zama kana da takobin da zaka zare ka kashe wani ba wannan sababi kai amfani da shi amma ya zama wa ya zama wannan abin bautar yana da mala'ikan mutuwansa yana da ajalinsa da ya buga wa kowanne halitta kaga dai na farko wannan ba zai iya ba tunda ba shi ya halicce su ba mahaliccinsu shi ya halicce su shine mai ikon wannan amma wanda ba shi da wanda bai halitta ba yaushe zai zo ya buga wa wannan halittun da ba nasa ba ajali ya ce kai zaka mutu ran kaza kai zaka mutu ran kaza kai zaka mutu ran kaza kuma ya turo mala'ikan mutuwa nasa ba na Allah ba suna da wannan ba su da shi wala hayatan ba su da rayuwa gudanar da rayuwar bayi ba su da shi wala nushura haka nan kuma ba su da sitada wanda ya mutu suna da shi to waɗannan siffofi na gazawa guda shida Allah subhanahu wataala ya tabbatar waɗancan to dan me za a bata lokaci ana bauta musu wannan daga cikin waɗannan ayoyi kenan mu ƙara dai kaɗan Allah subhanahu wataala har yanzu a suratu saba yana cewa qul du'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin za ka ranto ko da ke saboda lokaci bar mana jazakallahu khairan wa burikt wa nafa Allahu bik Allah subhanahu ta'ala yana cewa ulidu ulladhina za'amtum min dunillah kace da su ku kira waɗannan da kuke riya cewa abubuwan bauta ne wanda ba Allah ba kuwa ga sifar su la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi Usman mai suna cewa wannan ayar ita ce ayar da ta yi isti'isalin shirka baki ɗayanta kun san isti'isali a tumbuke abu tun daga tushensa ta yi uprooting ɗin shirka kwata-kwata aka ɓuɓɓugo tushenta aka yi watsi da shi wannan ayar mu saurara musu yace qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah yace la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard ba su da mallakar gwargwadon ƙwayar zarra malamai suna da fasarori da yawa ne ƙwayar zarra ko ko mafi kankantar abin da Allah ya halitta ko misali wasu ce kamar abin da ke kwaya ɗaya ta ƙurar da kake ganin ka buɗe ƙofar windonka da rana ko da hantsi kana tashi daga bacci ka buɗe za ka ga yiwu ƙura ta shigo ko to kwaya ɗaya zarra ke to waɗannan da ake bautawa wannan wani daga cikin fasarar malamai kawai na gaya mana a babu wani wanda ake bautawa wanda ba Allah ba da ya mallaki wannan kwayar zarra kwaya ɗaya ka kamo ta ka ce gashi wannan tawana ce ba ta Allah ba ce babu mun fahimci wannan ɗaya kenan ma'ana kenan ashe duk a halittar Allah babu wanda ya taya Allah wajen mallaka babu wanda suke sharing abin tare ya mallaki wani bangare Allah ma ya mallaki wani bangare ai dama ana samun damar ka ce kana da cewa ko ta cewa in ji bahaushe kana da ta cewa a wata matsala ko a wani abun mallaka idan kana da wani bangare da ka mallaka a ciki in ana kasuwanci misali wani kamfani wake da hannun dama ko ke da damar ka ya sa baki akan ga inda za a sa jari ko kada a sa shareholder ko ba haka bane shareholder wanda yake bangare ne yana da hannun jari kamar da ake cewa a zamani duk wanda ba shi da hannun jari yana da damar ya ce wani abu to Allah subhanahu wata'ala a cikin mallakarsa ta abubuwan sammai da ƙasa gaba ɗaya duk abin da ke cikin sammai da ƙasa babu wanda suka mallaka tare da haka ba wani fili na wani tare da Allah balantana a ce akwai shufu'a babu shufu'a ko ai kun san shufu'a yawa to Allah dai babu wanda ya musharaka da shi wajen mallaka ɗai ke sai ce wa ma lahum fihi ma min shirki wancan na yi kuskure na farkon nan kore mallaka istiqlali ne wannan na biyu shine na musharaka din ma'ana a ce wani ya mallaki wani abu wanda ba na Allah bane shine maganar farko ai kun gane ko ma'ana a ce ga wani abu wanda Allah ya halicce shi sai a ce wani ne daban wanda ake bauta wanda ba Allah ba shi ya mallaki wannan abun ba na Allah bane kamar yanzu a ce ga dan adam din wani abun bauta wanda ba Allah ba ga sama ta daya wadda wani wanda ba Allah ba yi ko ga kuma wata ƙasa ko rairayi wanda wani wanda ba Allah ba ya mallake ta ba ta Allah ba ce wannan kuma na biyu ya ce wa ma lahum fihi ma min shirkin ba su kuma da tarayya ciki to nan ne maganar shaya honda da me take shigowa kun gane wannan zancen da ne ɗazu ku dawo da shi nan wuri wannan shi ne mataki na biyu ko to sai ya ce wa ma lahu minhum min zahirin kuma ba shi da wani kun ji ku saurari wannan larabcin wa ma lahu lahu wannan zamirin nawa wake koma Allah ma'ana shi Allah ba shi da min hum daga cikin su suwa su wanda ake bauta wanda ba Allah ba min zahirin min din ta ƙara ta tawahulin nafi shi ta ƙara zurfafa kore abu babu shi ma'ana ma'ana kenan ma lahu minhum zahirun ko asalin kamar magana kenan to aka sa min din ta ƙara tawagguli wajen wannan nafi ta ƙara zurfafa nuna cewa babu wani sofanan abu daya da wani yake taimakawa Allah ciki me yake nufi anan ma'ana Allah ba shi da wani mai taimaka masa a cikin waɗannan abubuwa ne kun ga kenan an kore abubuwa na uku da mallaka istiqlalin ko a ce ga wani ya mallaki abu kuma ba na Allah bane akwai shi babu na biyu a ce ya mallaka tare da Allah nasu ne su biyu ko su uku akwai babu na uku abin na Allah ne amma ya ce da Allah zo dan rike rike dan rike rike min nan ka taimaka min nan kun fahimci nan ba zancen mallaka ba kenan zancen tayawa a taya Allah wani abu to duk Allah ba shi da ɗaya daga cikin waɗannan wanda ake bautawa wanda suke yin wannan abu to yaya Allah ya nemi mana wannan baiwa ya mallaka shi kadai ba shi da abokin tarayya a mallakan nan baya buƙatar taimakon kowa kuma a zo a ce za a ɗauki bauta a je a kai ma wani wanda ba shi ba gaskiya ba a kyauta ba mafi ƙarancin abin da zaka faɗa kenan ba a kyauta ba a ƙarshe sai ce wala yamliku shafa'ata indahu illa liman azina la kun ga bayan an kore mallaka istiqlal an kore shirka an kore shirka an kore taimako saura me me wani yake da shi ai kila in wani yana da fada ne a wurin mamallaki sai ya zo ya ce a ceci wani ko to sai Allah ya gaya musu kar ku tsammanin waɗannan bayan an kore ku daga su kuna da wani abu na ceto sai ce wala yamliku shafa'ata indahu illa liman azina lah haka ne ko Allah ya ce babu wanda ya mallaki ceto a wurinsa sai ga wanda shi din Allah ya bada izini gare shi la ilaha illallah yanzu akwai wani abu kuma da ya rage ba mallaka ba shirka ko ba ta yawa to abinda za ka iya rabawa ka ce kai kana dan gida ne bari ka je ka roƙa a yafe wani Allah ce ba ruwanka shi ne zai zaɓi wanda zai yafe zai ceta sai a kira ka a ce to kai zo ka yi ceto wannan ɗin kuma sai an baka izini kai a matsayin mai yin ceton shi ma sai an ba da izinin a cece shi kun ga kenan waye mallaki komai Allah ne to dan me za a je a roƙi wani wanda ba Allah ba dan me za ka tsaya akan kabarin wani mutumi ka ce ya wane ka yi min kaza sai an muku magana sai mutum ya ce wai tawassuli ne wannan ba tawassuli bane shirka kenan aina shirki qur'ani ne faɗa ba wani zancen ibnu taymiya ko ibnu abdul wahhab duk ƙarya ne mutane suke faɗa wannan karanta qur'ani ka fahimce shi zaka ga cewa maganar Allah kenan duk wanda ya bauta wani wanda ba Allah ba ya roƙe shi abinda ba mai iya shi sai Allah to ya bauta masa kuma shirka ya fita daga addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah ya tsare mu um, sannan ya ce innan ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu kai Allah da iko yake innal ladina ta'buduna min dunillahi su ake ga masu bautawa wani wanda ba Allah ba waɗannan da kuke bautawa wanda ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqan basu mallaka muku arziki ba ba wanda ke ci da ku ko akwai wanda zai da'awar yana ci da wani bawan na Allah ko akwai wani bawan saboda tsabar san ubangidansa da yake bauta zai zo ce ni wani ne yake ban arziki sai dan kangarewa da tsabar tsiya da rashin kunya kamar da wani zai faɗa yanzu ya waka ya ce wani wai shi ya halicce shi kun taba ji ko ba ku ji ba har ya ɗauki wannan wanan ma ya ce shi Allah ne ya ma ƙara ɗaukaka shi ya ce wai uban Allah kun taba ji ko ba ku ji ba wallahi ba ni na faɗa ba haka suka faɗa sun ce shehu wane shine uban Allah kuma akan shiru a wannan duniyar tamu Allah ya bar mu saboda tausayinsa bai kife duniyar ba kuma ga irin maganganun sa fa kullun abin da muke karanta wannan sune maganar Allah subhanahu wataala to wannan kenan sai fabtagu inda Allah rizqa ku nemi arziki inda Allah a wurin Allah wa abuduhu kuma ku bauta masa washkuru lahu kuma ku gode masa ko godiyar an hana ka je ka gode wanda bai maka komai ba to ballantana wanda za a zo a ce ba ma godiya ba bauta ce Allah subhanahu ta'ala a wata aya wannan karanto mana ita ko da ke duk dai bari mu kyale ka lokacin saboda ba za mu koma mu karanta littafin mu ko akwai lokaci to ba laifi ne ai dai a cikin karatun muke Allah subhanahu wataala yana cewa a suratul fatir zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah ubangijinku wanda aka faɗi sufofin nan nasa a baya to shine Allah ubangijinku lahul mulku mulki nasa ne shine sarki shine mai iko mai kasaita baki ɗaya tasa sai shi ya isa babu wanda ya isa sai ce wallazina tad'una min dunihi waɗanda ku kuke bautawa wanda ba shi ba ma yamlikuna min qitmir ba su mallaki qitmir ba zan zo mana bayani in tad'uhum in kun kira su kun roƙe su ma'ana kun ce ya wane kai mana kaza la yasma'u du'a'akum to nan kun ga tunda an yi zancen sama'i san abin nan du'a wace iri ce mas'ala ce ko ibada du'a mas'ala ce duk da cewa ta tazamman du'a al-ibada in kun kira su ba za su ji kiran da kuka yi ba yanzu idan mutum ya je tsaya a kabarin wani ya roƙe shi ya wane ya shehu wane ya wane wane kai mana kaza kai mana kaza na kabari me yana ji shi a aƙidarsa malamansa sun yi ƙarya sun gaya masa cewa wannan ɗin yana ji kuma ƙarya cike yawwa amma Allah ya gashi abin da Allah ya faɗa Allah ne ya faɗi wannan wanne za ka ɗauka to in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in kun roƙe su ma ba za su ji ba walau sami'u kai ko sun ji abin da kuka kira su mastajabu lakum ba za su amsa muku ba ba za su amsa ba ko sun ji sai ya ce kuma wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ran tashin alkiyama kuma za su kafirce wa shirkar da kuka musu da Allah wani ya zo ya ce ai gumaka ake nufi wani ma malami kana jin sanzin yana zancen shirka sai ce dodo wai dodo bautar dodo shi ake nufi da shirka Allah sauki wannan su suke halaka mutane su dora su akan abin da ba daidai ba su yanzu abin nan ice da ake sassaka ai gunki da shi a zo ana bauta masa shi ne zai zo na kafir cewa mutum ran tashi alƙiyama ko ko mutumin da aka sa wa sunan wannan ishan kun gane zance na ko ba gane zance na ba Allah ne ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ran tashin alƙiyama su wanda kuke bautawa dinnan za su zo su kafirce wa shirkar da kuke musu wanda aka bauta zai zo ya ce kai ban yadda da abin da ka yi ba na bauta min a duniya ba ni bane ba ruwana da kai haka za su faɗa in ji Allah subhanahu wataala to dutse ne zai faɗi wannan ko ice ne zai faɗi wannan ko sassaƙi ai dama waɗancan gumaka da aka sassaƙo su lata su uzza su manata su ya gufa su ya uka wa nasra dama menene su sunan mutane ne mutanen kirki ne bayin Allah da suka mutu sai masu san su mutanensu ɗalibansu masu kishinsu masoyansu suka sassaƙo mutum mutumi irin surarsu sai suka aje wai don su rika tuna su a hankali a hankali kuma aka koma ana bauta musu wannan shine asalin duk gunkin da ake bautawa ba wai dan saboda mutum ya yadda wannan itan da ya sassaƙo ya kafa a gabansa ya yi wani abu ba shi ya halitta ba duk wanda ka tambaya zai ce maka ai ba shi ya halitta ba kun gane wannan nan sai ko ba gane amma a sharri irin na masu wannan na yanzu sai ka ga suna cewa wai ai duk wanda ka roƙa idan dai ba ka yarda shi Allah bane to ba komai ma har Khomeini yana cewa wai ko dutse idan ka bauta masa ka roƙe shi kana itikadin zai amfane ka to ba komai inda wai laifi yake zuwa shine idan ka ɗauka wannan dutsen shine Allah tun dan Allah ba a koya mutane su je su shirka ba shi yasa za ga yanzu yan shi'a zai zo sa hoton da suka zana da sunan wai shine shine Husaini radiyallahu ta'ala an sai sa hoton a gaban sa sai sujada ina ga wannan da ido na yayi sujada har goshin sa ya sa a ƙasa yana bauta wai Husaini ne wannan duk wannan ita ce shirka bautar gunki fita daga addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare to shine Allah madauke ke faɗin wannan walau sami'u mastajabu lakum me ake nufi da qitmir ba mai dabino a nan ko in ka ɗau dabino dabino ne to wani ɗaho ina ce ko lokaci ne yau in ka ɗau dabino ka ɓare shi ai akwai ƙwallo ko kafin ƙwallon akwai wani farin ƙyalle da aka zagaye shi da shi ko wani farin abin da me ake ce masa ya baya zawa ba wannan dai ba dama ba ku da dabino abin nan a hausa ba mu da shi ko to wannan farin abin da ya zagaye kwallon dabino shi ake cewa kitmir kun gane kitmir shine wannan da yake Allah yana magana ne a Qur'ani da larabawa larabawa sun san sirrin dabino ciki da waje da haka sun san me kitmir to sai ce waɗannan da kuke kira wanda ba Allah ba ma yamlikuna min kitmirin ba su mallaki babu wani gunki da ake bauta babu wani mutum da ake bautawa ko shehi ko wane ne wanda za a ce ya mallaki kitmir wanda ba na Allah ba mallaka istiklala shi ake nufi ana akwai a wasu wuraren za ku ji an ce wala yuzlamuna fatila suratul nisa'i ko menene fatil shi kuma idan ka juya shi kwallon dabino ka fuskanci shi daidai inda billansa yake tsakiyar nan ai akwai wani zare kuma da za ka iya janye shi daga tsakiyar to wannan zaren shi ake ce ma fatil shi ne inda Allah ke cewa wala yuzlamuna fatila mutane ba za a zalunce su ba ko da gwargwadon wannan fatil din ba za a zalunce ka ba a wani wurin Allah ce wala yuzlamuna naqira to naqir din shi ma a jikin dabinin ne koma bayan dabinin in ka duba bayan dabino ba akwai wani digo ba to wannan shine naqiru to waɗannan abubuwa duk Allah sun ta'ala gaya mana waɗannan da ake bauta wanda ba Allah ba ba su mallaki wannan ba to dan me ko mutum zai bata lokaci a ce yazo yana bauta musu Allah sauki ba mu karasa ba wa qala azza min qa'ilin ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون wannan zancen shafa'a ne cewa waɗanda ake bauta wanda ba Allah ba ba su mallaki ceto ba wane ne zai samu ceto illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaida ta gaskiya waye malamai sun fassara wannan ma'anar shahida bil haqqi ai shahida bi alla ilaha illallah shine al haqq duk wanda ya yarda da la ilaha illallah to shi ya cancanci a cece shi illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna alhali suna sane shi yasa malamai suka kafa hujja da wannan aya akan ita ce hujja akan sharadin ilimi ala ilaha illallah illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaidi la ilaha illallah wa hum ya'lamuna ma'ana la ilaha illallah kun gane wannan to sannan sai walladina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun waɗanda ake bauta wanda ba Allah ba la ya kulukuna shay'an ba su halicci komai ba babu wani abu da za ka kawo da za su ce sun halicce shi wahum yi kulakuna su aka halitta amwatun su matattu ne ghairu ahya'in ba su da rai wa ma ya shuru na ayyana yi ba su san maran da za a tashe su ba la ilaha illa wanda bai zaran da za a tashe shi ba ya za a tashi zai tashi wani ko ya bashi rai ko ya masa wani abu wa qala jalla sana'u يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له wannan mun yi shi mun karanta sannan akwai karin fadin Allah subhanahu wataala da ke cewa qul ara'aytum شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أرأيتم ألا نتنبه cewa ka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi ka gaya wa su mutane ara'aytum ma ana akhbiruni ku bani labari shuraka akum waɗannan abubuwan da kuke bauta kuke tarayya kuke sa su abokan tarayya da Allah alladhina tad'una min dunillah waɗanda kuke bauta wanda ba Allah ba aruni ma za khalaqu ku nuna min abin da suka halitta akwai wanda zai iya wannan aruni ma za khalaqu ku nuna min abin da suka halitta am lahum aminam aruni ma za khalaqu min al-ardi anan duniya a bayan ƙasa ku nuna min abin da suka halicce shi am lahum shirkun fis samawati ko ku suna da tarayya a sama tunda nan a ƙasa dai ko masu shaida ne ku duba hikimar Allah a Qur'ani a nan ƙasa sai aka ce ku nuna mana in akwai dan za ku iya ganin in akwai din ko ba haka ba to babu can kuma a sama ko suna da abokan tare ko suna da shirka tare da Allah suna da tarayya da Allah wajen mallaka wani abu a sama fis samawati wannan babu a wata ayar qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati ituni bi kitabin min qabli ituni bi kitabin a'a min atharatin min ilmin in kuntum sadiqin sai ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim mene ghafilu shi ma wannan ku duba ku gani ba su halarci komai ba ba su kuma da wani abu na ilimi a nan sama da su kasa da suka san shi wanda Allah bai sani ba duk Allah ne ya sani sannan sai duk mutumin da ko babu mutumin da yake batacce ku ji maganar Allah wa man adallu ai la ahada ashaddu balalan babu wani wanda yake ashadda balalan yafi kowa bata mimman fiye da wanda yad'u min dunillah yana bauta wani wanda ba Allah ba mun sha fadar wannan duk inda kaga min dunillahi in aka ce yad'u aka ce min dunillahi to ana nufin du'a ibada ma'ana ya bauta masa duk wanda ya bauta wa wani abu wanda ba Allah ba man la yastajibu lahu wannan abun wanda ba zai iya amsa masa ba ila yawmil qiyamati ba zai amsa masa ba har tashin alkiyama duk tsayawar da mutum zai yi sai dai idan aljani ya so ya batar da kai ya zo a surar wannan da kaje kabarinsa kana bauta masa kamar da mu karanta darasin alfurqan ko malamin jami'a ga mana akan yi wannan dan a batar da mutane sai aljani ya zo kabarin wani ya buya ko dama ba ganinsa ake ba masu bautar wannan mutumi a kabari su zo su ta roƙe-roƙensu sai su ga mutumin ya fito ya tsaya a tsaye a kan kabari ya ce toje da an ba ku abin da kuke so sai su dawo su ce wallahi tallahi mun ga shehuwa ne mun roƙe shi kuma ya amsa mana to wannan aljanu suna yin wannan don su ƙara ɓatar da ɓatattu allah shiryar da ɓatattu ya ce wahum an du'a'ihim ghafilun kuma su gafalallu ne dangane da wannan bautar da suka yi musu a hal Allah madauki cewa idza hushiran nasu kanu lahum a'da'an wa hum wa kanu bi ibadatihim kafiri idan kuma aka tada mutane dan tashin alkiyama za su zama abokan gaba duk wanda ka bauta masa karka ya tsammanin kuna shiri haka ashe wallahi mutum ya rabu da duk wani shehi da duk wani mutum da zai ce ya dauke shi a matsayin Allah yana bauta masa a wannan zamani ko wani imami ko makamancin wannan kai kowane ne ma wanda ba Allah ba ka ɗauka kana ba shi matsayin ubangiji ko rabu da shi tun yanzu ran tashin alkiyama zai fito ya ce wallahi ƙarya kake ba ruwana da kai ban ma san ka ba ban taɓa zuwa ma Najeriya na ganka ba haka zai faɗa ku yi kace kace da shi yau Allah sun ya tsare mu to dole mu bar waɗannan abubuwan haka ayoyin suna da yawa dukkaninsu dai suna bayani ne akan wannan asalin na fita ne daga wannan don ƙara nuna mana muhimmancin ni dai a ɓangaren abin da na fahimta muhimmancin mu karanta ƙur'ani mu rika fahimtarsa ayoyin nan ba wai dan ba ku san su bane ba wai dan ba ku taba ji ba amma na tabbata yadda suka fito yanzu muka ji su ya canza maka tunanin yadda kake tsammani da haka ne ko baka ba to ne shi ake nufi kuma duk ayar alkur'ani wannan kaɗan ne kaɗan jiddan daga cikin ayoyin da Allah maɗauki ya karrara tauhidi a cikin alkur'ani ku ɗau ƙur'ani ku riƙa karantawa ku rabu da waƙe-waƙe waƙe-waƙe waƙe-waƙe Allah bai umarce mu da waƙe-waƙe ba Allah ya gaya mana ma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma allamnahu shi'r wa ma yanbaghi lahu ba mu koya masa waƙa ba kuma bata dace ma da shi bai a ce shi mawaƙi ne da ku a zauna ana ta waƙe waƙe wai a ce waƙe na yaban wane da yaban wane shine addini wannan ba shi bane aka kawo mu a duniya don me mu karanta alkur'ani duk falala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata kalma da mutum zai faɗa wadda ta kai wadda Allah madauki ya faɗa cikin alkur'ani wajen darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bauta Allah ake bautawa Allah subhanahu wataala ya ƙara taimakon mu dama abin da bidin muka mai da ambata maganar malam ne ko da yake dai ko kaɗan ne za mu koma ciki za mu tashi inda yake cewa wa min al-adillati al-aqliyati على ذلك ما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان وحديثه ko kuma manta inda muke na to yana kawo mana dalilai ne na hankali aiko akan tabbatar da cancantar Allah ga abauta masa shi kadai sai ce to daga cikin dalilai na hankali akan wannan abu dai shine ma shahadahul ibadu abinda bayi suka shaida da kansu bi absarihim da idanunsu min qadimiz zamani wa hadithihi tun da daddan zamani da sabon zamani na zamanin yanzu na me min al ikrami na girmamawa li ahli tauhidi ga mabiya tauhidi duk masu tauhidi mun ga Allah na girmama su ko wannan mun yi magana da ma ba wal ihanati wal uqubati da wulakantawa da uquba li ahli shirki ga masu shirka wa ma zaka illa li anna tauhid ja'alahu Allah musilan ila kulli khairi ba wani abu ne yasa wannan dalilin ba ko ba wani abu ne yasa haka ba dalilin haka shine saboda shi tauhidi Allah ya sanya tauhidi ya zama musilan shine abin da zai kai ka ila kulli khairi duk alherin da kake so to ka kama tauhidi Allah zai baka shi dafi'an li kulli sharri kuma tauhidi shine mai tunkuɗewa duk wani sharri daga kanka sharrin nan diniyin wa duniyawiyin na addini ko kuma na duniya wa ja'ala shirka bihi wal kufra Allah kuma ya sanya shirka da shi da kafirce masa sababan lil uqubati diniyati wad dunyawiyya Allah madauki ya sanya shirka ita ce sababin duk wata uquba da za a yi mutum uquba ta duniya uquba ta addini kowace ce wali hada shi yasa idza zakara Allah ta'ala qasasa rusul ma'a umamin ma'a umamin muti'ina wal asin idan Allah madaukaki ya ambaci kissar annabawa da manzanni tare da al'ummominsu al'umma masu da'a da masu sabo wa akhbara an uqubatil asin ya kuma ba da labarin uqubar da za a yi wa masu abin nan saban Allah wa najatar rusuli da kuma tsiran da kuma tsiran manzanni wa man tabi'ahum da wanda ya bi su duk wanda ya bi manzanni to zai tsira duk lokacin da Allah madauki ya faɗi wannan in yace gashi wasu wani manzo ya zo mutane wasu sun yi imani da shi sun tsira wasu sun kafurce masa an halaka su to a ƙarshe qala aqiba kulli qissati a ƙarshen kowace kissa musamman a suratu suratu shu'ara Allah zai ce inna fi dhalika la'aya ko ba haka yi ba to da Allah kowa ya je karanta suratu shu'ara karatun nutsuwa ya ji kissoshin da Allah madauke faɗa cikin alkur'ani a ƙarshe kowace zai ce inna fi dhalika la'aya ay la ibra abin lura yu'tabaru biha ya'tabiru biha almu'tabiruna fayalamuna anna tauhidahu huwa almujibu linnajah sai su san cewa tauhidin Allah shine abin da ke sababba mutum ya tsira wa tarkahu barin sa kuma huwa almujibu lil halak shine abin da ke wajabta mutum ya halaka fa hadhihi min al adillati al kibar al aqliyati al naqliyati dallati ala hadha al asl al azim wadannan sune dalilai na hankali da na nas da na nasi wadanda suke nuni akan wannan asali na tauhidi babba wa qad akthara Allah minha Allah ya yawaita fadin wadannan fi kitabihi a littafinsa wa sarrafaha ya jujjuya su wa nawwa'aha ya zo da nau'i nau'i nasu li yahya man hayya an bayyinatin domin mai rayuwa ya rayu akan hujja wa yahlika man yahlik man halaka an bayyina domin mai halaka ya halaka shi ma bisa hujja falahul hamdu washukru wasana'u don haka yabo ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah dukkan abin da za a faɗa na kalmomi na yabo ga Allah subhanahu ta'ala duk Allah ne cancance su muna fata Allah madaukaki ya ƙara tabbatar da mu akan tauhidi Allah subhanahu ta'ala ya sa mu rasu mu bar wannan duniya akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik